اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kibar mu ta yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne kan tarban watan Ramadana. Kibar tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya watan Ramadana ta zamanto shugaban sauran watanni. Wanda a cikinsa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani. wanda shi wannan alkur'anin yana zamantowa rahama da waraka ga dukkanin musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan ma'ana wata ta ramadana ita ce wata da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa wanda shi wannan alkur'anin mai girma shiriya ne kuma bayyana ne shiryarwa ne daga bata zuwa ga haske wanda wannan alkur'anin kuma shine yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ira da amincin Allah su ƙara tabbata da fiyayyen abin halitta shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gani da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwaban abwaban nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan watan ramadan ta zo akan bude dukkanin kofofin gidan aljanna akan kukkulle kuma dukkanin kofofin gidan wuta bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina ma kaina wasulci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban da dukkanin mu da tsoron Allah madaukakin sarki wanda Allah subhanahu wataala yake fara a cikin alqur'ani mai girma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wayanda kuka yi imani hakika na wajabta muku yin azumi na watan ramadana kamar yadda na wajabta ma al'ummomi da suke gabaninku. Zaka ce, me yasa Allah ya wajabta wannan azumi na watan Ramadana? Allah ya ce, la'allakum tattakun domin ku ji tsoron Allah. Domin in ba tsoron Allah ba, me zai sa da ni da kai mai azumi? Ai, babu wannan dalilin. Zan iya kulla ƙofa kamar yadda kai ma za ka iya kulla ƙofa, ka ɗibo ruwanka ka sha. Wani ya ganka? Ba wanda ya ganka. matanka ta gani ba wanda ya gani sarkin unguwanku sarkin garinku ya gani gwamnanku ya gani shugaban kasanku ya gani ba wanda ya gani amma tsoron Allah nan shi zai hana ni shi zai hana ka ka koye ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ko ka sha abin da zaka iya sha sai Allah subhanahu wataala yake domin ku samu jin tsoron Allah ne Allah ya wajabta azumin ya ku yan wana a musulunci ko shakka babu wata makaranta ce tana nan za a buɗe ta nan da ‘yan kwanaki kaɗan. Shin kana tunanin Allah zai iya raya mu har mu iya riskan wannan makarantar, har kuma mu shiga wannan makarantar? In har Allah ya raya mu, shin kana ganin za mu iya kaiwa ƙarshen wannan makarantar wa'adinta? Duration ɗin kenan ai, yanzu idan ka je jami'a ko wata makaranta ba za a ce shekara kaza za ka yi ba to ita ma ai watan tana da iyakacin duration ɗinta shin kana ganin za mu iya rayuwa har mu kai ƙarshen wannan makarantar in mun kai ƙarshen za mu zamanto cikin wayanda suka yi nasara ne ko ko cikin masu asara Allah ka sa mu cikin masu nasara ba masu asara ba ya kai dan uwana wannan makarantar ita ce makaranta ta Ramadana makaranta wanda cikinta ne ake samun jin tsoron Allah cikinta ne ake yawaita karanta alkur'ani mu'assasa ce institution ne wanda ake samun gafara na Allah mu'assasa ce da ake samun rahama ta Allah mu'assasa ce wanda Allah ke garaɓasan ƴanta mutane daga barin shiga gidan wuta a to dan wana a rana ɗaya fa sai Allah ya ƴanta mutane miliyan da ni da kai in muka kwanta za mu shiga cikin wannan mutane miliyan ɗin kuwa ba za mu iya ba idan juma'a ta farko ta zagayo ta ramadana kowane awa ɗaya Allah na ƴanta mutane miliyan ɗaya ne idan muka kwanta muka mimmiƙe kafa za mu shiga cikin wayannan kuwa na Allah ya yafe mana dan wana da kake sauraron mu kwanakin wannan makarantan kididdigaggu ne ba su da yawa ko dai 29 ko ko 30 al'umma masu hankali sukan fuskanci wannan watan ne da murna da kuma dukkanin wani tanaji da za su iya yi mata domin su ƙara samun jin tsoron Allah a zahiri ko ko a baɗini ya ku ‘yan uwana musulmai da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban, wai cikin wane ne bai san wannan wata ta Ramadana ba, in kana karami ba, kake ji ana Ramadana, yanzu ga shi furfura ya zo maka, ka ce baka san Ramadana ba, ai baka yi hankali ba, ina ya kai ɗan uwana da kake sauraron mu, wai wane ne bai san falala da darajar wannan watan ba, can fa muna ƙanana, yanzu ga shi kai har ka tsufa, ka ce baka san farallanta da darajar ta ba dan uwana saurara ka ji ita wannan wata ta ramadana ita ce shugaban dukkanin watanni wata ce wanda Allah subhanahu wataala ya zaɓe ta domin ya saukar da alkur'ani a cikin ta duk wanda ya azumin wannan watan ramadana kuma ya tsaya yayi ta raya dare darare na wannan wata na ramadana Allah subhanahu wataala zai gafarta masa dukkanin zunubansa Allah ya faɗa ba Allah ne ya ce za a gafarta maka dukkanin zunubanka a cikin wannan watan ne Allah ya keɓe wata dare ƙwara ɗaya wanda wannan daren ƙwara ɗaya ya fi watanni dubu wanda babu irin wannan daren idan ka tsaya ka lissafa ba zai kama shekara saba'in da wani abu ke dare ƙwara ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin da ka haddace tun kafin kawo wanka wannan shekaran dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban bushira lahu ma taqaddama min dhanbihi dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani cewa Allah ne ya wajabta masa wa ihtisaban yana kuma neman ladansa ne wurin Allah ba ya rika cewa da ba dan Allah ne yake ai ba wallahi ba zan yi ba ina dan wana kai azumin ka kuma nemi lada wurin Allah Allah ya baka ladan shi yasa zaka ga iyayenmu da kakanninmu suna cewa Allah ya kiyashe mu kishin ruwan banza to a irin wannan ne ka zo kana azumin Ramadana kana cewa da ba dan Allah yake ba wallahi ba za ka yi ba kai an matsa ma rayuwanka dan wana Allahn da ya halicce ka yace ka yi ka ce ya matsa ma rayuwanka Allah mun tuba Allah ka yaje mana alka Allah ka kasa bakin mu ya tsuka ya faɗa irin wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da faɗa yake cewa wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban bushra lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya yayi ta yin nafil fili cikin watan ramadana yana mai imani cewa haka Allah subhanahu wata'ala yake so wa hisaban yana neman ladan sa wurin Allah subhanahu wata'ala shi ma manzon Allah yake gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkanin zunubanka ko da ya cika sama da ƙasa ne manzon Allah yake Allah zai yafe maka manzon Allah bai tsaya nan ba ya ci gaba da cewa wa man qama laylatal qadr imanan wa hisaban shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya yayi ta yin ijtihadi wurin neman daren lailatul qadri ka san wata dare ne wanda Allah kadai ya san inda take malamai suka ce tana nan tun daga farkon ramadana har zuwa ƙarshe wasu malamai suka ce Allah ya saka muku da alheri daren lailatul qadri yana nan cikin goman ƙarshe ka nema wasu malamai suka ce Allah ya saka muku da alheri lailatul qadri tana nan cikin wuturi na goman ƙarshe kenan ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara ka neme ki suna nan kaga kenan mai musulunci yake nema watan ramadana kar mu kwanta mu mimmi ta kaba mu ce Allah zai gafarta mana na dan wana tashi ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda bai taba yin zunubi ba Allah ya ce na ma ya je masa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima duk da wannan ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan watan Ramadan ta yi ta shigo Allah ya raya sa ya ga wannan watan sai ya ƙara jage damtse ba bacci ko wani bacci wajen Ramadan kai baka karanta da kanka ba ni ba Allah yake inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayil layli wa nisfahu wa thulthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kai ka karanta ba ni ba Allah ya ce ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا تنانك كما إذا وقت رمضان يا زو منزل الله زي صلى الله عليه وسلم manzon Allah yakan sallama dare yace dare je ka abinka na yafe maka ka bar ni in ƙara neman kusanci na ga masoyina wanda yake shine Allah mahalicci na to kenan da ni da kai ba akwai kalubale a gare mu Allah ka ba mu ikon dagewa wurin neman wannan falala na Allah subhanahu wataala ya ku yan uwana musulmi wannan wata ta ramadana wata ce wadda Allah subhanahu wataala yake karban ayyuka aiki komi kankancin san kai Allah zai karba ya ninka maka lada wata ce da Allah subhanahu wataala ya kwaranya albarka a cikin ta albarka ne da yawa malam wata ne wanda Allah subhanahu wataala yake gafarta wa mutanen da sun cancanci a sa su auta Allah subhanahu wataala ya ce jinna ya ce mu in je kuma ba haushi na ji ba duk zan sa ku aljanna wal jud wata ce wanda Allah subhanahu wataala yake san a yawaita halin baiwa ka yawaita kyauta a ciki dan dabilan nan da naira 20 naira 50 ba zai gagare ka ba cikin abin da Allah ya baka ka dan siya na naira 20 ka raba ka ɗiba wani ƙwara biyu ƙwara uku wanda za ka ci kai buɗe baki da shi sauran ka rarraba wa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da tsagin dabino ƙwara ɗaya ma'ana ka sai dabino ƙwara ɗaya ka ɗauka ci ka raba biyu ka ci rabi ka ba wani rabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah sai baka gidan aljanna banda Allah wa zai wannan farin dabino fa kenan bai kai bai kai naira biyar ba bai kai ba kenan da abin da bai kai naira biyar ba in ka dage zaka iya samun aljanna amma mutanen mu zamu yi ne ina mutanen mu sai su yin abin alheri wai suna suna tsoron talauci bayan kai ka karanta ba Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shi shaytani ko da yaushe zai ta nuna maka cewa in kai abin alheri kudin ka zai kare kudin ka zai yi kasa kudin ka zai ragu amma da an zo wurin sharholiya zai rika zuga ka lillika lillika kai kuma kana fallo bandir ɗari biyar biyar kana wurgawa dubu ɗaya ɗaya kana wurgawa kana dariya kana yaƙe kana kana cewa ɗauke ni ɗauke ni ɗauke ni saboda ya gani cewa ai abokina ne na masa abin alheri na Allah ya ce mana Allah ya ce mana dan wana wataraki wata ne wanda Allah subhanahu wataala ke ƙara ɗaukaka darajar mutane wanda kai da kanka ne zaka nemi wannan ɗaukaka na darajar sai Allah ya ɗaukaka ka wa sa'ud wannan wata ne wanda Allah subhanahu wataala ke canza wa mutane mukami daga wannan wurin zuwa wannan wurin ko kamar yadda kake ganin sojoji daga igiya daya a daga shi ya zama igiya biyu daga igiya biyu a daga shi haka har ya zo ya zama to shine shugaba to kai ma baka Allah zai ta daga ka daga wannan matakin zuwa wannan matakin daga wannan matakin zuwa wannan matakin in ka dage ba sai ga ga kanan ka kusa kawo wannan aljanna da kake ta addu'a Allah ya saka aljanna firdausi amma a hakan ka zauna ka tankwashe gaba ka mimmike hannu ina Allah ya bi mana Allah ya bi mana fa ya hasratan asara ta tabbata ga duk wanda ya kwanta yayi ta yin bacci dan wala kana zare min ido sosai asara ce ta tabbata ga duk wanda ya kwanta yayi ta yin bacci a cikin wannan watan da take iso mu yau sauran kwana kadan na hanallah haka nan asara ta tabbata ga duk mutumin da yayi watsi da wannan watan ya shagaltar da kansa ta hanyar kallon fina-finai kafin da yawa daga cikin matasa Allah dai ya ce mana sai mutum kaga ya tanadi wai fina-finai tun yanzu sun fara siya tun yanzu mutum sai ya je ya siyo fina-finai sai ya ajiye irin wayannan season seasons din nan wani irin fim ne malam idan aka kunna shi tun karfe takwas na safe to ba za a daina kallon shi ba sai karfe bakwai na yamma kawai mutum ya mimmi ya ba yana kallon talbijin wani irin asara ne wannan haka nan za ga mutanenmu Allah ya je mana wai har wani ban kwana ake yi wai da watan Ramadana sai mutane su ce yanzu ana sa ran za a fara azumi ko dai ranar litinin ko ranar talata ko ranar lahadi ko ranar litinin to wannan ranar da ake gobe za a yi za a fara azumi wai sai mutum ya je gidan karuwai wai zai yi ban kwana da shedan musulmi ba wai zai je ya yi holewan ƙarshe idan kuma aka ce ranar da za a ga wata to wai za a je taro shedan haka za a ga mutane ana bi titi titi kwararo kwararo lungu lungu wurin da ake saban Allah wai an je a taro shedan kai da kake musulmi me ya kai ka Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka tara zuri'a mu sayyidina Anas ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisul qudsi yana cewa da kai bawa bai taba kusanto ni ba da dani daya shibr fadin hannunka kwara daya ka ƙara yin wani aiki na alheri domin ka ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yake face ni sai na ƙara matsowa kusa da shi daidai zira'i zira'i shine daga nan ɗanka zuwa gwiwan hannunka Allah yake haka zan matso maka idan kai ko ka dage ka matso kana ƙara neman kusanci zuwa ga Allah da abin da yake girman zira'i Allah subhanahu wataala yake zan matso maka ba menene ba ba shine ka buɗe hannunka haka wasu malamai suka ce ka buɗe duka hannayenka guda biyu shine ba Allah ya ce haka zan matso maka Allah ya ce idan ka ƙara kusantowa zuwa gare ni ta hanyar tabiya Allah ya ce ni ko zan zo maka ina sassarfa kenan wannan hadisul qudsi din yana nuna mana Allah yana so ya haɗu da bawansa wanda shi ma bawan yake so ya haɗu da Allah kenan aka san abin Allah baya son ya haɗu da bawan da baya so ya haɗu da shi Allah mun tuba Allah ka yafe mana dan wana ka karanta Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim babu wani abun alheri da zaka aikata face sai Allah subhanahu wata'ala ya san shi wannan kuma tace hudu ba ta farko hudu ba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hudu ban ta cigaba da cewa ya ku yan wana musulmi karwa minna ramadana ga ramadana nan ta riga ta iso jab take da ta kunkusa mana kofa tambaya nan wurin shine mutane nawa ne makusantan mu mu da hannayen mu muka kai su makabarta muka birne su mutane nawa ne wanda muke ganin girman su mu da kanmu muka tsugunna muka birne su a cikin kaburka mutane nawa ne masoyan mu kana san shi yana san ka yanzu gashi ya rasu sai a bar maka jiya a tsakar daki ina wane kai kai da kanka za ka rika cewa dauke shi kana son shi za ka ce a dauke shi a kai shi har zuwa makabarta ana sawa kana cewa a toshe nan a liƙe nan wurin can wurin bai ji ƙasa ba a tara ƙasa ta wurin kan ga wurin ƙaban can bai ji ƙasa ba masoyin ka ne cikin wannan satin wannan masallacin ya ƙara rashi na ɗaya daga cikin na'iban wannan masallacin malam zubairu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama a gare shi Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ne makomansa kyawawan ayyuka da yamma addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya rubanya masa Allah ya sa aljanna makoma dai a da ya bari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana su haka rayuwa take da za ake ƙara bugo mun waya cewa babban ladanin mu malam labaran shi ma ba lafiya ga shi tana kwanci a asibiti wancan asibitin dutse da ni da kai ba mu da tabbaci za mu iya fita nan ko ba za mu iya ba domin rayuwan ba a hannunka take ba rayuwan tana wurin Allah ne wani irin tanadi kake yi me ka shirya ma Allah da za ka iya gabatarwa cewa Allah ji tausayi na ga abin alheri da nayi Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya kai wanda ka sagaltar da rayuwanka ta hanyar aikata manya-manyan zunubai ya kai wanda kake yin burin da aikin da zai kai ka wurin Allah subhanahu wataala ya kai wanda kake yin nadama kan abubuwan da ka aikata na saban Allah yi sauri ka tuba kana da dama domin kana da sauran rai da zaran an cire wannan ran daga jikinka dan uwana an gama da kai ya kai dan uwana burin nan da ke cikin zuciyanka ba fa zai kare ba Allah ya gaya maka wa garabtumul amani wannan gurace-guracen zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan zama gwamna zan zama shugaban kasa haka nan za ka zo ka ga har sai kabari ya rufe ka ji sauri ka tuba kafin lokacin da kurce maka wannan watan da kake gani muke fuskanta wata ce wanda Allah subhanahu wata'ala ke baza garaba kansa shi Allah subhanahu wata'ala so yake ka tuba daga wannan ayyuka da kake yi na zunubai shi ko ya ji kanka wannan zunuban ya canza su zuwa ga rahama shi Allah subhanahu wata'ala ba a shirye yake da ya nuna maka halin karamci abin da dan adam baya yi kenan dan adam in ka cuce shi ko ka saba masa yana nan yana dakon ka sai ai ba ka zo za mu hadu to banda Allah shi Allah da ka ce ka tuba Allah ya ce to shikenan a bude mai gidan aljanna Allah ka sanya mu a ciki ya kai wanda ka karar da rayuwanka shin saban Allah subhanahu wataala ya kai da kake jinkiri wurin aikata ayyukan alheri a cikin tsawon rayuwanka wanda ka karar da rayuwar naka cikin abin da baka tsina nama lahiran ka komai ba ya kai wanda kasuwancin ka shine taswif sannu ya sannu zan tuba in Allah ya kai mu ramadanan nan shikenan zan zama mutumin kirki ka san gayuwa ta ce cewa wai zai zama born again wakilan an an ƙara haihuwan shi ya zama to bai da zunubi dan wala inda gaske kake kana son ka zama bona again yi sauri ka je umara yi sauri ka je aikin hajji sai ka dawo zunubanka babu su ka dawo kamar yadda Allah ya haife ya Allah ya sa mamanka ta haife ka amma da wannan sai sai sai sai Allah ya kai ka kaza ina kana cewa sai kaza sai kaza sai kaza nan da nan sai ga mutuwa ta yi kwananka kawai Allah ya ce mana Allah ya ce mana ya ku yan wana musulmi wannan fa wani irin lokacin biki ne za mu shige shi wanda ya kamata mu ta murna cewa Allah subhanahu wataala ma har ya raya mu za mu ga watan Ramadana domin ka san a cikin mu nan ma ba kowa zai ganta ka sa a ranka a cikin mu nan ba kowa zai ga Ramadana ba zai yi ni ba zan ganta ba zai yi a kai ne ba za ka ganta ba to wani irin shiri muke yi ne wai ka dai ga wani jiya ya rasu wani yau ya rasu wani an jima zai rasu to haka fa za a yi ta rasuwa layi na matsawa har a zo kanka kuma in za ta zo ba za ta gaya maka cewa gari nan ba ba mun faɗa mun ƙara maimaitawa in kana so ka san yaushe za ka mutu ka kalla ka zo duniya ko baka zo ba da ka ganka a cikin duniya to ka tabbatar mutuwanka ta kusa shikenan kawai Allah mun tuba Allah ka yaji mana a wannan wata rawar Ramadana za a bude kofofin aljanna dukkanin kofofin wuta kuma za a jirni za a rufe su wata rana san Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau minbari ko zai hau minbari sahabbai suka ji yana cewa amin amin amin manzon Allah ya faɗa wannan amin har sau uku sahabbai Allah ya saka musu tarihi suka ce manzon Allah yau ba mun ji ka ce wani abu yace gab da zan hau minbarin ne malaika jibril ya zo da sauri yace min Allah ya yi wadaran mutumin da ya rayu ya ga watan ramadana ya iya yi abin kirki wanda har Allah subhanahu wataala zai ji tausayinsa ya yafe masa ya sanya shi a gidan aljanna Allah ya yi wadaransa kamar da Hausa ka ce ne Allah ya tsine mu mutum shine ma'anar wannan Allah ya yi wadaran mutum Allah ya turmuza hancinsa shine ai Allah ya nisanta rahama da gare shi ka ce amin annabi Muhammadu annabi ya ce amin to amin nabi ba Allah ya ce malaika jibril ya ce Allah ya yi wadaran mutumin da Allah ya raya shi ya ga ɗaya daga cikin iyayensa ko dai baba ko mama ko ko ɗaya daga cikin ko ko dukansu ma bai iya musu ladabi da biyayya ba wanda wannan ladabi da biyayyan Allah zai sa ya ji tausayinsa ta wannan dalilin ladabi da biyayyan ya sa ta a cikin gidan aljanna mutum ya ki musu ladabi da biyayya Allah ya yi wadaransa Allah ya tsire masa Allah ya sanya sauka ka ce amin annabi Muhammad ya kai dan uwana yaya mu'amalan ka tsakaninka da mahaifinka kana mutu biyayya ko ko kana wulakanta su saboda Allah subhanahu wataala ya dan baka wani dan mukami ko dan kuɗi Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wani daga cikin sahabbai su biyu ɗaya ya fara rasuwa ɗaya kuma ya rasu bayan Ramadana aka zo ana ta yaban su ai wani kai ai barka barka mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wani da ya rasu bayan Ramadana ya fi wannan shi ta yaya kuma wancan fa da ya fara rasuwa mujahidi ne ba maza Allah ya ce shi wancan mujahidin ya rayu ya ga Ramadana aka ce a yake to wannan ba ya rayu ya ga Ramadana ba ba Allah yana ƙara ninninkawa ba saboda haka wancan ya ji shi kenan ni da kai in har Allah subhanahu wataala ya raya mu muka ga Ramadana kar ni yi wasa da ita balla tana kai dan kasuwa da kake ƙara tsabga mu abu kuɗi Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya ku yan wana musulmi wannan wata ta ramadana wata ce wadda Allah subhanahu wataala ya tattara falala da yawa a cikin ta ka shedinka thumma ka shedinka karka yadda kai abin da yake saban Allah ne a cikin wannan watan ta ramadana ta hanyar ƙarya cin amana yodara ha'inci karka yadda a hirɗinka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda bai bar shaidan zurba ko ko aiki da shaidan zurɗin ba ka a wuri akai abu ka ce ai kana wurin har ma za ka yi shaida manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ce a gaya mai Allah bai da bukatan azuminsa ko dai ya ci abinci ko ya sha ruwa ya rage na in kuma ka ci abinci ko ka sha ruwa sittin ya kama ka to ka gani ko ba to me zai kai ni me zai kai ka kai ƙarya me zai kai ni me zai kai ka kai shaidan zur ka zo ka lalata azumin ka sai ka zo lahira ana bubbuɗe littafin ka sai a gaba azumi ka ce ma Allah ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya ku yan wana musulmi wannan wata ta Ramadana wata ce wanda Allah subhanahu wataala ke tsarkake zukata wata ce da ake yin tarbiyyar zuciya wata ce da ake ƙara samun kusanci ga Allah subhanahu wataala mafi alherin abinda Allah subhanahu wataala yake so a yi a wannan wata ta Ramadana shine kai azumin da ya wajabta maka idan ka yi sannan sauran ayyuka na lada na nafilfili su biyo baya Allah fa ya riga ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya kai dan uwana da kake sauraron mu lada na mai azumi ba bane koyayye kowa a nan wurin ya sani saboda darajar da azumi yake da shi Allah subhanahu wataala ya ce ba mala'ikan da ya isa ya san lada nawa zan baka in kai azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin hadisul kursi yake cewa dukkanin wani aiki da dan adam zai yi to yana da ladansa kuma ladansa kirjigagge ne banda azumin watan ramadana domin shi azumi nawa ne kuma ni kadai zan saka lada a kansa ya kai dan wana ka sani wannan azumi garkuwa ne tare da kai in ka yi sa ka kiyaye dokokinsa duk lokacin da aka ɗauki azumi kar ka yadda kar ka yin alfata zage-zage har kana cewa ai kai ɗan jiha kaza ne saboda haka dole ne ka yi zagi a ɗan jiha kaza bayan Allah ya halicce ka ka ce sai ka taɓa zagi Allah mun tuba Allah ka yafe mana har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da za a samu wani yayi taurin kai ya zo yana zagin ka ko ya zo yana kokarin sai yayi fara da kai ka ce masa inni mar'un qa'imun ka ce ni ina azumi ba ruwana da kai ka abinka manzon Allah yake wallazi nafsu muhammad biyari na rantse da wanda na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake hannunsa bashi baki wannan abin kaman waruwarin baki din nan wanda mai azumi yake yi yake to wallahi ya fi kamshin alliski a wurin Allah subhanahu wataala kenan kai da kake azumi kar ka bata ma kanka lokaci kana yawo da brush da makilin kana gugurza wa ya sata wa ya sata Allah mun tuba Allah ka yafe mana me azumi yana da ina haduwa da farin ciki guda biyu farin ciki na farko lokacin da ya sha ruwa kuma lokacin na karban addu'a da ka sha ruwa za ka yi bude baki ka roki Allah wannan matsaloli da muke fama da su a ƙasa Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan kunci da ake fama da shi a ƙasa Allah ya ɗauke matsalan gidan haya a da ake fama da ka gaya wa Allah wato mutanen mu da yawa inda muke yin kuskure kenan kai ka sani kana cikin matsalan haya wai ka gaya ma Allah ka ki gaya mai ka je kana gaya ma abokanka wallahi ni gidan hayan nan yayi me abokin ka zai maka bayan ga Allah da ya halicci abokin naka ga ka kuma da dama wanda ka daga hannu ka gaya ma Allah Allah zai ansa sai mu ki Allah mun tuba Allah ka yafe mana haka nan lokacin da aka je lahira ga an bude littafin ka malam ka ci kai azumi kai azumi kai azumi yanzu kusan shekara 70 kenan kana azumi baba ga wancan ya ci ainihin yaro ne to kara shekaran ka 30 yanzu in ka ce 18 a ci ka samu 20 da wani abu kana azumi da an bude lada za ka gani a ci asara ne ko farin ciki kaga shi ma wannan farin ciki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa Allah subhanahu wataala ya ce bawa yana aje cin abincinsa da shan abin shansa da sha'awarsa ba dan komai ba saboda Allah subhanahu wataala kenan haƙƙi ne akan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba su ladansa a wani hadisin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga Allah ya raya ka daga wancan Ramadanan zuwa wannan Ramadanan to za a kankare masa zunuban da ke tsakanin wannan matukar ka nisanci kaba'ir wannan makaranta ta Ramadana da za a bude muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu shige da kafar dama Allah ya raya mu ga karshen ta ibadoji da zami a cikin watan na sauraron ta tsawa kaga yau ma za a bude tafsirin wannan masallacin karfe uku da idan Allah subhanahu wataala karatu kuma na Sama'il Muhammadiyya da ake yi shi ma yau za a kulle shi wanda ake yi tsakanin sallar magriba da isha'i muna dai roƙon Allah subhanahu wataala ibadoji da za a yi a cikin watan Ramadanan Allah subhanahu wataala ya karba mana karatun alkur'ani da za a yi a watan ramadanin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana na filfili da za a yi ba dare ba rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana bukatocin mu Allah kai kaɗai ka san yawan su kai kaɗai kuma za ka iya biya Allah albarkacin wannan wata da ke doso mu Allah duka biya mana masu rashin lafiya a cikin mu Allah ka san su Allah dan ka ba su lafiya mai sauki ne a wurinka Allah ka ba su masu lafiya cikin mu Allah kare mu da lafiya da abin da lafiyan za ta ci abin da hutuban ta kunsa kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi nimal maula wa nimal nasir assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان على سائر الشهور سيدا وأنزل فيه القرآن رحمة وشفاء لما في الصدور قائل في كتابه الأزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين القائل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الكبير القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكالإيمان الإيمان مدرسة ستفتح أبوابها بعد أيام قليلة فهل ترى نحيا فندرك هذه المدرسة ونلتحق بها وإذا التحقنا بها أن نخرج منها مع الفائزين أو الخاسرين إخوة الإيمان إنها مدرسة رمضان مدرسة التقوى والقرآن وموسم الرحمة والغفران والعتق من النيران أياما معدودات وتستقبل الأمة هذه هذا الزائر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر إخوة الإيمان من من المسلمين لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره فهو سير الشهور وخيرها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من قامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة هي خير من ألف شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه إخوة الإيمان رمضان شهر القبول والسعود والبركة والعتق والجود والترقي والصعود فيا حسرة على أهل الرقود والسدود وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي إلي شبرا إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باء وإذا أتاني ماشيا أتيته حرولة رواه البخاري قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله قرب منا رمضان فكم قريب لنا فقدناه وكم عزيز علينا دفناه وكم حبيب لنا في اللهد عبدناه فيا من ألف الذنوب وأجرم يا من عدا على زلاته متندما تب فدونك المنى والمغنما والله يحب أن يزول ويرحما ونيل التائبين فضله وتكرما يا من ضيع عمره في غير طاعة الله يا من فرض في دهره وأضاع يا من بضاعته التصنيف والتفريط وبئست البضاع هذا موسم تفتح فيه الجنان تفتح فيه الجنان وتغلو فيه أبواب النيران فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين ثلاث مرات فقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبحره الله قل آمين فقلت آمين إخوة الإيمان إن رمضان خير الشهور فحذرا ثم الحذار من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه أخرجه البخاري عباد الله هذا هو شهر رمضان شهر تزكية النفوس وتربيتها أعظم القربات فيه الصوم الذي افترض الله تعالى تحقيقا للتقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما ثواب الصائمين فذلك أمر مرده إلى الكريم يقول الله تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صم أحدكم فلا يرفث ولا ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف من الصائم أدب عند الله يوم القيامة من ريح اللص وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفرد فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله وفي حديث ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا وصل اللهم ولاة امورنا اللهم اجعل بلدنا كدونا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلد ذنفرا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل صيامنا فيه وركوعنا فيه وسجودنا فيه وقراءتنا فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم